Mai saurare barkamu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust ta cikin Shirin Najeriya a yau. Lokacin da za a rika zumbuɗa wa teloli albarka ya yi, domin kuwa gashi sallar ta zo, amma kuma wasu na nan suna ta dakon ganin kayan sallar su yayin da kuma wasu riga sun yi dafewa.
kila ba su gama mana kaya ba muna nan muna ta zafin baki da su ka san harka na teloli ka bada da wuri baka tsira ba Fila na ta kashe waya ina kiranta tun da safe ba ta fikin kwallina.
irin azumi ya kai rabi ta ga wasu ɗauki ɗiki sun kai to wayannan su ne gaskiya suke fuskantar kalubale da kuma challenges da rashin alkohol na teloli mun gudu mun basu da kansu wallahi wacce ba- ta ta samu ta samu wacce bata samu ba kuma kawai a tarjima wallahi in kin kira ne ne ce maki nake yi ki turo kudin mai a makke dinki Dama dai yawanci an saba irin wannan lokaci tololi kan haɗa gwarama da yawa ga mutane daban-daban. Duk da yake wasu na cewa an zo a yanayin da ba kowa ya iya ma miƙa kayan sallan ba. To amma kuma akwai wasu dalilai da telolin ke cewa suna daga cikin umula ba isin da ya sa ake haɗa gwarama a wannan karan. Shirin Najeriya a yau ya zanta da teloli game da yadda lamarin ya gudana a wannan shekara da kuma al'ummar da suka faɗa komar teloli sakamakon ɗinkinsu na sallah. Ku biyo mu. Kamaluddin Keboy tela ne da ke ɗinkin sa a jihar Sokoto ya bayyana cewa akwai dalilan da ya sa tintini ya riga ya saɓe domin kuwa wadda ta samu ta samu. A cewarsa kuma ba laifin shi ba ne.
mun gudu mun basu da kansu na rantse da Allah in muka zauna akwai matsala ne ma muka haɗa da kanmu yau din nan kawai muka zai ci To ya za ku yi da kayan da ba ku kammala ba?
wallahi wacce ba- ta ta samu ta samu wacce bata samu ba kuma kawai a tarjima To amma Keboy kun shawo tafi ƙarfin ku kenan.
na rantse da Allah sha mai mun sha mai Kamar ya sai ne aiki.
fa suka jijjiga ku.
rashin wuta to A Sokoto kuma ba wani wuta sosai.
wallahi an- an shiga rashin wuta ne ko to tun kana siyan man ma sai kaga aikin ya zo ya koma maka ma babu ma riba riban naka ne kake kwashewa kana siyan mai dan ka ka biya ma mutane wannan bukata to in ka tsaya ka lissafa sai kaga at the end kai zaka zo ka tashi ma wai ba ko sisi to me amfanin yin wannan dinkin To amma mutane su ma ba su kawo ɗinki da wuri ba kenan.
ba a kawo ɗinkin ba ne ma wai da wuri sai a damin aka zo kuma charges ka ƙaru da kuɗi amma ba kowa ba ne ke iya biya to yanda kuma wai ka karɓa ka yi in ka ce za ka sha mai ka yi shi babu fita to haka nan dai dai wai muka dai sha man aka ma dai waɗanda za a yi kuma da dai muka dai wai gaji kawai sai ma na basi man kawai kawai na yi saranda wallahi in kin kira ne ne ce maki nake yi ki turo kuɗin mai a makke ɗinkin To fa, to in ba haka bane ka yi wai dan musulmi ka karɓi ɗinki wai dubu shida ko dubu bakwai ka- ka siya galan ɗin mai dubu uku da wani abu ka siya kayan aiki ne ka tsira da shi a jikin To shin ya mutane suka faɗa komar celoli a wannan karan ga abin da wasu ke cewa.
Sunana Khadija gaskiya abin da zan ce game da teloli ni dai tela na ta kashe waya ina kiranta tun da safe ba ta fikin kwallina. So a takaice dai ba lalle ba ne in yi sallah da kayan da na ba ma tela ta min ɗinki ba. So gaskiya teloli ba sa kyautawa kwata-kwata ba sa kyautawa. Su yi maka alkawarin za su za ka samu kayanka ka ba su kaya lokacin hamsin kaya ya zo kuma ka ji su shiru ko kuma su kashe wayansu ko kuma dai iya ne iya ne.
gaskiya tela na wannan karan bai min wulakanci ba bai watsa min ƙasa a ido ba don tun da ban raba da kayana so na samu kayana as for abin da zan yi in telo na ya min rashin mutunci ya hana ni kayana ko kuma ya ƙi min ɗinki na da wuri gaskiya abin da zan yi shine zan je in zauna mashi a shago na hana shi aiki har sai ya fito da nawa ya min aiki in kuma ya ƙi zan nemi babba wanda na san at least zai dinga jin kunyan babban zai ji kunyan shi ya min ɗinki na in dai don dai daman ya alƙawarin cika min ɗinki na kafin sallah to haka mai magana princess fahimat yusuf daga nan garin gombe a gaskiya tela ba su gama mana kaya ba muna nan muna ta zafin baki da su wallahi har yanzu ka san harka na teloli ka bada da wuri baka tsira ba ka bada delay still the same thing so ni ban san abin da tela suke nufi da mu ba Mm? tela ai yanzu ko a maka yake tela bayi da alkawari wallahi fatan mu dai ubangiji Allah ya sa su gyara Allah ubangiji ya sa su rinka cika alkawari idan sun ɗauka akan ɗinkunan mata mu ta fama da su muna zafin baki ina yi wa kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya nuna mana hidiman sallah lafiya To alhamdulillah ni dai zan ce game da tela na domin gaskiya tela na bai taba min rashin gaskiya ba ko in ce bai taba saba min alkawali ba. Dalili ko shine ba na kai mishi dinki a ƙwararren lokaci. Zan iya cewa ni ina ba dinki na tun farkon azumi. Azumi na kama yau to zan kokari in kai dinki na. Insha Allah wani ke gama ko da za a ce maka azumi ya kai rabi haka ko ashirin to tabbas babu za ka tela na zai kira ya ce min an kammala dinki na an zo ɗauka. Saɓanin waɗanda suke kai dinki lokacin da azumi lokaci ya ƙure irin azumi ya kai rabi ko kuma ya haura ma goma da zuwa ashirin za ga sun ɗauki ɗinki sun kai kai ma ka san da jin haka dole sai an samu matsala to wayannan su ne gaskiya suke fuskantar kalubale da kuma challenges da rashin alkohol na teloli wanda kuma da ƙarshe za ga rai ya ɓaci ana zage-zage ana rashin mutunci kaga wasu suna zuwa da 'yan sanda da kuma dai ma'aikatan tsaro ana cewa za a ci mutunci ko za a yi cin zarafi akan cewa bukata ba ta biya ba amma ina da tabbacin muddin za ka ɗauki abu ka kai shi lokacin da ya kamata to insha Allah duk rashin alƙawalin mutum so zai cika ma alƙawali musamman ma teloli da aka ce ba su da alƙawali.
Za mu ji dalilan da ya sa teloli ke faɗawa cikin waɗannan gwarama da kuma yadda wani tela ya tsame kansa daga faɗawa cikin yawa domin kuwa ya ce babu mai bin sa bashi a wannan karan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na facebook da twitter da instagram aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma tunin radio ana jin shirin ta tashoshin fm da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. wannan telan da na zanta da shi ya bayyana mun cewa shi tuntun ya riga ya sallama al'umma kuma babu wanda da zai zo masa da kuka a wannan lokaci wanda ya ce akwai dalilai da kuma su dabarin da ya amfani da su wajen ganin ya sallama dukkanin wani da ya bashi dinki a irin wannan lokaci da ya ce sauran teloli da za su iya kwatanta hakan su ma da sun tsira.
sunana muhammad s nuhu amma an fi sani na da begu um, tela ne ni na dinki kaya na maza da na mata kamar yadda ka yi magana iloli suke hada gwarama kayan sallah na mutane zuwa ita ya zaɓi ya danganta teloli kashi-kashi ne akwai teloli da suka ɗauki sana'an dinki a matsayin sana'a akwai telolin da suka ɗauki sana'an dinki a matsayin abin da za su yi kawai na yau da kullum so daga teloli wayanda suka ɗauki sana'an dinki a matsayin sana'a wayanda suka dogara da shi suna ɗaukan abin da gaske akwai yadda za ka tsara aikinka in ka tsara aikinka idan a rana za ka iya yin kaya guda biyar in ka lissafa kana da kwana nawa a cikin watan azumi misali ka san iya kayan da za ka iya yi ka san iya kayan da za ka karba sannan akwai wa'inda za su zo maka da neman alfarma ba ka karban dinki ka kulle karban dinki saboda ka karba iya adadin kayan da za ka iya yi za su zo wurinka ne neman alfarma saboda sun san ka sun san za ka iya musu wayansu kuma ba za ka iya ce musu ba za ka iya ba wasu kuma in ka ce musu ba za ka yin ba ma sai su tafi ransu ya ɓaci so su ka su ka ga irin wayannan su ma suna contributing wurin tela ya yi rashin cika alkawari ka aje na wannan na wannan amma shine babban priority shine ka tsaya da standard ɗinka kamar wanda ya sha tafi karfin shi ne kenan ake samun matsala wanda ya sha tafi karfin shi shine ake samun matsala kaga mostly kamar mu a nan yanzu yadda muke yi duk sati kowane ma'aikaci akwai iya limit na kayan da zai dinka a kullum a kullum za ka dinka kaya set ɗaya ne za a yi cross checking abin da ka dinka a cross checking measurement dinka style din da aka baka kayi za a duba sai a approving kayan ka yayi sai a kai store sai a je a aje so ka tashi aikin ranar kenan sai kuma gobe.
Kamar kai a karan kanka yanzu za a iya cewa ka samu damar kammala ɗinkunan mutane ana gobe sallah ko kuma har yanzu dai akwai waɗanda baka iya kammala ba.
Gaskiya mu mun riga mun kammala kayan mutane tun shekaran jiya. Iya adadin kayan da muka karba na sallah mun riga mun kammala su tun shekaran jiya.
Amma wani zai yi mamaki wace dabara kai amfani da ita wajen kammala ɗinkunan mutane ba tare da an samu damuwa ba.
kasan na maka bayani akwai wanda suka ɗauki sana'an tela a matsayin sana'a akwai kuma wayanda suka ɗauke shi kawai na matsayin suna yi ne saboda ba su da abin da za su yi division of labor division of labor Wato a kaga karkasa kaman ayyukan kenan.
an karkasa ayyuka na gaya maka a kowane rana mu goma sha shida ne a kowane rana mutum zai yi one set a kowane rana kaga muna producing 16 sets per day so mun kulle karban dinki tun ana azumi saura kwana goma aka kulle karban dinkunan mutane so kaga alhamdulillahi target mu abinda muka lissafa an lissafa daidai kuma an gama kayan mutane yanzu haka nan da nake maka magana daga jiya zuwa yau wa'inda suka zo suka kawo express in za a iya yi musu kayansa a basu within jiya kenan zuwa yau suna da yawa Mm, To kai kana iya karɓar express ɗin ko kuma dai in ka kulle ka kulle.
an karba ma ana yi amma a shi ma wanda aka- an karba na kusan mutane goma sha biyar yanzu haka To amma za a iya cewa irin wannan eh, eh, ka- eh, kamar jinkiri da aka samu mutane ne ba su kawo ɗinkuna da wuri ba koya.
gaskiya har da mutane a ciki ka san yanayin rayuwa yadda take akwai lokacin da zaka ga Allah ya hore maka kana da kuɗi a hannunka abin da ya kamata ka yi in ka yi shi ya wuce ka riga ka yi shi ya wuce sai kuma next time abin da za ka yi na gaba sai ka ga lokacin gashi ya zo ya kamata ka yi amma ba ka da kuɗin a hannu mutane da yawa suna dependent da salary wasu sai sun karɓa salary kafin suke samu su yi siyayyansu da za su yi na sallah ko kayan sallah ko wa'yansu abubuwa so kaga idan ta kama a ce sallah ya zo ka riga ka karɓi salarin ka maybe sai dai in kana buƙatar advance salary ka yi hidiman sallah which is ba ko ina ake samu ba so kaga wani zai jira sai wata ya ƙare kafin ya sai kayan sallah kaga kaman yanzu yau muna na ganin yau kaman 8 of April ko 9 ko So kaga a ce last month ka ansa albashi which is eight days back ko a week back ka sa albashi ka je kai siyayya wani tela ne zaka zo ka ɗauki ɗinki ka kawo mishi a week to sallah kuma ka ce ka sa ran zai maka ɗinkin sallah so kaga kai kan ya in zaka ma kanka adalci ya kamata ka san cewa ka yi lati amma da wannan confidence din naka da zaka zo wurin tela cewa ka kawo mai kaya ya maka ɗinki a week to sallah ko ten days to sallah bayan ka san cewa yana ta karban kayan mutane yana ta karban kayan mutane kuma ya aje a wurin shi ka san cewa ba wai he is less busy ba ya yi maka kayanka amma still ka kawo mai kayanka da confidence din cewa zai maka Shi kuma ya karba maybe yana bukatan kuɗinka ko baya so ya ce maka ba za ka samu ba maybe next time saboda kada ka dawo kuma sai ya zo ya fail ka bai samu ya cika maka promise ɗinka ba kaga sai ku samu matsala kai ka yi contributing wurin shi ya baka matsala ya failin ɗinka sannan shi kuma ya yi contributing wurin failin ɗinka da ya yi saboda next time ba za ka dawo wurin shi ba
Mai saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau zo ƙarshe daga nan Daily Trust. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya.